الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حوزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله واصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga farin jaka da annabi Muhammad dan Abdullahi alaihi salatu wassalam wanda Allah ya aiko shi domin ya zama to rahama ga dukkan talakai na duniya tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka zuwa Allah ta'ala alaihi yau muna takwas ga watan rabi'awar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina shekara dubu yau da dari hudu da arba'in da hudu muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a cikin ƙaddarawar allah ubangiji ta'ala ya mana baiwa da samun dama domin ci gaba da wannan karatu da aka saba a kowace rana ta talata a wannan masallaci mai albarka allah muna roƙonka ka fahimtar da mu wato alƙur'ani kuma ka ba mu ikon yin aiki da shi dukkan abin da za mu faɗa allah ka sa mu dace da abin da yake shi ne daidai idan kuma mun yi kuskure allah ka gafarta mana darasin da ya gabata dai mun tsaya ne a ƙarshen suratul fatiha sabar musani wanda allah ya yi kyauta ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mashi walakar atainaka ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن ubangiji العظيم ta'ala ya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam hakika mun baka ayoyi guda bakwai daga cikin ayoyin da aka yawaita maimaita su a kowane lokaci yace daya daya sura da kowace sallar da zaka yi sai ka maimaita Allah ya ce mun baka mun zo maka da ita mun zo maka da alkur'ani mai girma babu shakka farnar suratul fatiha tana da yawa Ah, domin akwai tasiri mai yawan gaske da suru mai yawa ƙarƙashin surutar fatiha wanda ya kamata musulmi ya rika alfahari da shi mun karanta wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a darasinmu na baya yarda da tasirin da fatiha ke yi wani ya samu matsala ta cizon maciji ko kunama ko wani abu mai dafi da aka zo aka ce musu ko a wanda iya magani ya ce shi ya iya kawai yake karanta suratul fatiha yana tohawa sai gashi mutumin nan ya warke kamar ma ba abin da ya cije shi saboda tasirin da ke da kwai a cikin wannan sura mai albarka sura ce wanda ta karantar da mu tauhidin Allah da komawa zuwa ga Allah da ta Allah da bauta da tarin addu'o'i masu yawa na neman kariya daga miyagun hanyoyi da miyagun ɗabi'u da miyagun tafarki da kuma fata na neman tafarki madaidaici tafarkin annabawa da manzanni muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu da dukkan alkhairin da ke cikin wannan sura mai albarka yau kuma insha Allah za mu dan ƙara gaba za mu shiga cikin suratul baqara suratul baqara suratul saniya akwai wata kissa mai ban al'ajabi mai mahimmanci a cikin wannan sura wanda kissa ce ta saniya a zamanin annabin Allah Musa alaihi salam da shi yasa tasirin da wannan kissa take da gaba da yake ambatan wannan sura da suratul baqara tare da cewa a cikin wannan sura akwai abubuwa masu yawa na ilmantarwa akwai karantar da sufofin muminai akwai karantar da sufofi na munafikai akwai karantar da sufofi na ainihin kafirai akwai kalubalantar mashirkai da danginsu da gumakansu akwai jinjinawa alkur'ani akan cewa su waɗanda suke cewa alkur'ani annabi ne yake faɗa su ma su zo da wata irin sura man daga cikin irin surorin da kake karantawa Allah ya kalubalance su ba su ce komi ba ba su da abin faɗa a cikin wannan sura akwai labarin wato annabin Allah Suleiman ibn Dawud alaihi salam wanda babu shakka kissar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo na sihirce-sihirce na wancan zamanin su ba waɗansu abubuwa ne waɗanda suke abin tarihi abin mamaki akwai kuma kissar sariya kai akwai ma tsari na shari'a a cikinta wanda al'umma za ta ji daɗin gudanar da rayuwa idan har ta bi waɗannan tsarin da dokokin akwai yadda za a yi kasuwanci akwai yadda za a ɗauki bashi a juna ga yadda za a yi akwai abubuwa daban-daban ga kuma waɗansu ayoyi masu albarka irin sa'atul kursi ayoyi masu girma wanda wani sahabi ya ce annabi ya ce masa kana so in sanar da kai wata sura mafi girma kafin kauta daga masallacin nan ya ce ina so sai manzo Allah ya kyale shi kuma ya kama hannun suna tafiya ya ce sai nake sando ina jan kafa dan kana da yamanci mu fita daga masallacin bai gaya mu ba sai da aka yi gad da kofa sai ya ce ka ce zaka sanar da ni sura mafi girma a cikin alkur'ani ya ce ita ce sura a wato ita ayatul kursi akwai kuma amanar rasul khawatimin suratul bakara wanda duk wanda ya karanta su manzo Allah sallallahu alaihi yace sun isa mishi kariya haka wannan sura akwai abubuwa masu yawa a ciki amma an kira ta da suratul baqara da haka zamu karanta gurgurdan abin da ya samu a ciki muna fata Allah madaukakin sarki ya amfana da mu ya kuma fahimtar da mu darasin da ke cikin ta bismillah bismillahir rahmanir rahim alif lam
الله الرحمن الرحيم ألف لام هذه حروف وغيرها من حروف المقاطعة في أوائل السورة ولنا حرفة da alifin da ra da mimun harufa ne wanda ake kiransu yankakkun harufa wanda ana samun su ne a farkon surori daga cikin surorin alkur'ani a cikin waɗannan harfa guda uku akwai ishara akan mu'jiza ta alqur'ani cewa shi alqur'ani ga garbado ne alfazazi yake cewa kitabu nurun azizun arizun kan kullu wani littafi ne mai haske buwaye wanda ya gagara halittu duka shine alqur'ani mai girma larabawa sun kware akan fasaha da hada kalma da kalma ta bada ma'ana amma Allah ya saukar da waɗannan harfan guda uku amma ba san me Allah yake ne a gurin ba alif lam mim dukkan malaman tafsiri a nan gurin sai dan sai mi Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan harfan guda wanda ire su akwai a farkon suratul ali imran alif lam mim akwai a gurare daban-daban yadda suke canza launi daban-daban suratul araf alif lam mim sad wani gurin alif lam ra wani gurin ma ha mim wani gurin sad har ma a nun duk hikima ce ta Allah madaukakin sarki dan ya nuna shi wannan littafin gagara ba daune ba wanda ya sai kwaikwaye shi ko ya zo da irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya saukarwa manzon sallallahu alaihi wasallam ciki zaka wannan shine abin da malaman tafsiri suke cewa alifin da lamun da mim Allahu a'lamu bi maradihi bi zalik ubangiji ta'ala shi kadai ya san me yake nufi da waɗannan harufan warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina masu bincike na ilimi idan sun zo irin waɗannan harufan ba sa shishigi akan sai sun fassara sai sun faɗi ma'anarsu sai da su kawai sun yi imani da abin da Allah ya saukar a wannan harufan dukkansu dai daga wajen Allah ne kamar haka Allahu alamu bi muradi bi zalim wannan shike nuna irin yadda Allah madaukakin sarki ya rakkaba harufa gagaraba dole akan duk wani masanin lugga ta larabci wannan na nuna cewa ba za su iya kwatanta irin waɗannan harufan ba ba yadda za a yi su tsara su kamar yadda Allah ta'ala ya tsara su sai Allah madaukakin sarki ya ce zalikal kitab ma'ana zalikal qur'an kaman ka ce wannan alkur'ani ko wancan alkur'ani kaman ka nuna littafin alkur'anin gaba ɗayansa kitabul azim alladhi la shakka annahu min indillah littafi mai girma wanda babu kokkonto cewa daga wajen Allah yake dan alkur'ani inda a ce ba daga wajen Allah yake ba da an samu tuka da warwara duk yadda mutum ya kai da tsara rubutu idan ya yi wasiƙa letter ba ya gama rubutu in ya karanta an yi zaune guri sai ga wannan kalmar da dai ba haka ya yi ta ba amma Allah gwani ne yadda ya tsara alkur'ani da abin da ka canza za ka ji akwai matsala yaro ɗan ƙarami da ya iya shi kana canza sai ta a dawo nan gurin ba haka yake ba kuma wallahi da ka samu wanda ya iya shi idan ya karanta kawai sai ka ji irin wani daɗin da babu irin shi baka shirya ba ma sai ka ce saboda mi wata irin baiwa ce Allah maɗaukakin sarki yawa na ta babu wani kwakwanto a cikin shi cewa daga Allah yake amma kafirai saboda adawarsu saboda taurin kansu saboda bari don sun yi maganganu da yawa akan alkur'ani sun ce ma am yaquluna taqawwala suka ce ai shine yake faɗi Allah ce faliyatu bi hadisi muslim to su ma su je su kirkiro mana su ba su faɗi irin nashi inda gaske suke suka ce a asatirul awwali na tatabaha fayyatu mula alayhi bukuratan wa asila tatsiniya ce ta mutanen da yake zuwa gurin tsofaffi idan sun yi mishi sai ya rubuta shi kuma ya zo da karantawa sahiya da malishi suka ce ma bokanci ne suka ce waka ce da Allah ya ce wa mawa bai kauri kahi wa mawa bai kauri shayir da kaji alkur'ani ba maganganu bane irin da boka domin maganganun boka sakarci ne wala bai kauri shayir kuma ba maganganu bane irin na mawaka domin wa shu'ara'u yatbawhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yafalun su mawaka dan waka su dai daidai ko ina ma kutsawa suke mawaki ya kwaso waka inda zai ajiye ta dan tai dadi komai ba sai ya gama kuma masu bin su ma halakaku ne duk Allah madaukakin sarki ya kalubalanci waɗannan maganganu na karerake da shari da suka idafa su zuwa ga alkur'ani da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya ce wannan alkur'ani da kuke gani shi larai babu kokwanto babu shakka fihi a cikin lamarin kasancewar shi min indillahi subhanahu wataala daga wajen Allah madaukakin sarki yake Allah mai girma ne sannan kuma ya girmama alkur'ani shi ma mai girma ne kuma ya girmama manzan sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda darajar manzan da girmansa sai ba shi littafi mai girma ba ma saukar da littafin ba sai daga jikin littafi mai girma lahin mahfuz ba a sabkar da littafin ba sai a cikin dare mai girma shine inna anzalna fi lailatin mubarakatin dare mai albarka daren lailatul qadar saboda min darajar alqur'ani mai girma da haka Allah madaukakin sarki ya ba mu albarka alqur'ani wallahi ya kamata kowa ya iya karatun qur'ani duk musulmi ya dage ya iya karatun alqur'ani gurgudan hali duk musulmi ya yi kokari ya fahimci ma'ana alqur'ani abin bakin ciki da damuwa za ka ga mutum ya kai shekara sattin yana sallah amma ka buɗe mai ƙur'ani ba zai iya nuna maka ko alif ba bai sani ba duk dabaru a duniya ya iya ya iya neman bashi ya iya kasuwanci ya iya komai amma ya yi ƙoƙari ya je iya karatun alƙur'ani bai iya ba kuma hankalinsa kwance wani ba ƙaramin abin asara ba ne wallahi duk duniya babu wani abin da za ka iya karantawa ka samu ladan da yake cikin karatun alkur'ani mai girma wanda duk harafi guda sai allah maɗauki sarki ya sa a rubuta maka lada ɗaya bayan ɗaya guda goma babu faɗuwa ba ba ran da za a karanta ce to yau da yajin aiki ake ba a rubuta a manzo allah kuma ya ce la aqul lakum alif lamim harf wai alif lamim da mai karatu ya faɗa ba wannan shi ke nuna harafi ɗaya ka faɗi ba wannan harafi uku ne alifin harf wallamun harf mimun ma harafi ne na musamman kowane sai an baka lada goma kuma da zaka zo ka saurari mai karatun idan ya karanta kai ba sai an baka wannan ladan bal sai Allah madaukakin sarki ya saukar da nutsuwa ga mai karatun da wanda yake gurin karatun sai Allah ya sanya mala'ikun da ke tare da ubangiji subhanahu wataala wato mala'ikun rahama sai sun sauko a gurin sai Allah ya saukar da nutsuwa sai Allah ya ambaci waɗanda suke gurin karatun alkur'ani amma kai ka ce da mu Allah yake da Allah madaukakin sarki yake cewa qala rasul ya rabbi inna qaumi yattakazu hadha alqur'ana mahjura ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura bangije yake ta wa qala rasul sai manzon yake cewa ya rab ya kai Allah ya kai ubangiji na ittakazu inna qaumi lalle mutane na ittakazu hadal qur'ani mahjura sun riki wannan alqur'ani abun gudu dan akwai wanda bai yarda mai aje qur'ani a cikin daki gane yake akwai matsala musamman lega qur'ani a cikin daki ba zai sake ba wani limami ne aka ga yace shan ruwa wani gida sai ce to bari a aure ɗan gida ya ga suna karatun alqur'ani ko ko sai daga ramadan daga ramadan zuwa ramadan kasan za ga wani ya ajiye alkurani amma hidatar ta kawai rika yadewa to aka za ka yi buɗa baki aka ci abinci ba sha Allah to a nan gurin ina ga akwai wasu 'yan canji na kudi da ya gani sun faɗi sai ya ɗauka sai buɗe ƙur'ani sai sa a ciki sai riye sai bayan liman ya tafi ashe 'yan canji na na'uwar gidan ne ya taga babu canji ta ce kai mai gida wadda limamin ya mana sata ba kai su bahar la ya liman kuma zaki wallahi yan canjin na neman ina ga ya gaba da su daga nan kawai shi wannan mai gidan ya ce adala kuma ɗaura limamin sa tafi da magaice shi a hali daga jika tambayo mai yan canji na gaskiya liman ya dawo da su a ai da kumya shi ke nan yanzu liman da yara na ana kallon shi akan wanda ya sace kuɗi ashe kuɗi yana cikin alkur'ani shi kur'anin ajiye da aka mai tun bara yana nan har wata shekara ta yanzu azumi ya zo kuma ya kusa karewa ya to wai bana ma ga yato limamin nan gobe ta ce mai sata kuɗi ta imana ta to in ka za ga yato shi amma wallahi ni ba ruwana su ta ji da limamin ya kamata mu ga yato shi da ga yato liman uwar gida ta kira mai gida ta ni ma gaskiya zan tada mai zan na bara sai me za ka tara mai kuma kudin nan da ya dauka ran da ya zo shi buɗe baki a rinci a yi haka kuma da hannun tara kasan mata kamar yara ne shi ke nan liman ya zo an yi buɗe baki sai uwar gidan ta ni alaga ta malam ba da ta kai buɗe baki a wasu yan canji a nan gudun bagan su ba kawai sai limam ya fashe da kuka ta kuma ta ce munafikin allah ya gani ko ta shi kukan da yake wai kenan tun daga bara zuwa yau daga ita hashi wannan ƙur'ani da ke aje har yau ba wanda ya kiranta shi kenan da ya gama kuka mai gida ce malam ba komai harka ce ta mata abinda ya wuce ba kaza kaza yace abinda nake a kuka ba wai kudin ba ko kuma cewa na dauke su ina qur'anin nan da na gani suka ce gashi nan yana nan gure ce ku dauko shi yace ku bude daidai shashi da kaza naka bude ga kudi ce yanzu ku tun ba raga yanzu da kai har ita ba wanda ya karanta alqur'ani daga can zuwa nan yace kukan da ne yake nan haka alaka ku take da alqur'ani yau kana tsammani su kadai ne nawa za ka samu yamu-yamu wanda shi wani daga azumin sai azumin wani azumin ma baya karantawa wala yana daga cikin imani da alkur'ani karanta shi kowa ya lazarta ma kanshi karatun alkur'ani gwargwadon abin da ya samu a lokutan da kake iya samu a cikin awa 24 ka baiwa alkur'ani waɗansu lokuta imma da dare imma da sai kai ko da kana tafiya ne manyan da Allah ya saka musu da alheri wani tsawon malami yake mana bayani ya ce a da ba su da agogo ba su san kilomita ba sai tsakanin gari kaza da gari kaza izu kaza ne kun gane izu kaza ne? wai in suna tafiya in sun fito daga garin kafin su je izu kaza suke karantawa daga gari kaza zuwa gari kaza izu kaza da nusuf daga gari kaza zuwa gari kaza suratul baqara ne ya kwanta kilomita biyar ne ko bakwai ko a doki ko a ƙasa idan an kama karatun suratul baqara kafin aje an je amana rasulu kaga irin yadda suke lazarci alqur'ani bi gaba rayuwarsu ba ta yi albarka ba wallahi rayuwarsu ta yi albarka sun zauna lahiya sun ga mutuncin junansu sun ga darajar junansu kuma tarbiyyar ta yi kyau zaka waye gari a da a cikin unguwa a rayuwa irin ta kauye mutum guda mutum guda sai zama yana faɗa aji idan ana rigima ko a cikin gida idan dattijo ya leko ce kai a yi shiru kanin ƙarajin wanda magana ta ƙari ce babawa ne ce kana ƙaraji a yanzu ba yaranka suna faɗa kai gana musu magana uwarsu daga can gudun tana gungune an matsa musu mai ake musu yara ka matsa ma yaran ma zai je kamar kamar kasan a ji aliki ka ta gani yau rayuwar ta addabe mu uwaye suna tsoron ‘ya'yansu ɗalibi na tsoron malami na tsoron ɗaliban shi ranar wani yake wani magana wani ɗalibi ne a kai makaranta ba malaman suka ɗan mashi horo haka akan abin da kawai je ciro kuma kasan gaba da aka ji aka liƙe su da kira ka hudu su kuma gaba ɗaya shi dalilin shi a kori yara gaba ɗaya ire-iren shi gaba ɗaya a kori su kaga wani asara ne saboda muna cikin tsarin bature to man yana rayuwarsu albarka gare ta ba yawan shari'ance shari'ance ba yawan matsaloli saboda rayuwarsu tana da albarka mutum guda a unguwa sai ga idan matasa sun taso shi yasa aka yi musu shaye aka musu kaciya kowa da kowa mutum guda a unguwa sai ga idan an yi aihuwa shi yake yanka kowa raguna sai ga wani unguwa duk diyar ta samu miji shi yake saya mata gado kuma ba abin da ya dame shi bai ma sun yayi wani abu ba saboda rayuwarsu tana da albarka wallahi saboda sun yi riko da alkur'ani ne da kuma tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mu yanzu ga mu da alkur'anai alkur'ani a gida alkur'ani a kwamfuta alkur'ani a salula alkur'ani a kasuwa alkur'ani a ofis amma idan ka diba ɗabi'u da halayen mu tarbiyyar mu sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsarin da qur'ani ya zo da shi yayi gabas mun yamma to wallahi mu riko da alqur'ani mu karance shi mu fahimce shi sannan mu yi aiki da shi sai mu samu zama lafiya domin littafi ne la raiba fihi min rabbil alamin zalika alkitabu la raiba fihi min rabbil alamin littafi ne wanda babu kokonto a cikin shi daga ubangijin talakai yake da kaji ana karanta shi a ce ya ayi wallazina amanu to tsaya ka saurara da kai yaki inda kana da imani wa in ma umarni ne za a baka idan ka bi shi ka tsira wa in ma wani hari ne za a hana ka idan ka hukum ka tsira Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu da haka Allah ya ce idan aka yi riko da alkur'ani aka bi shi kuma hudan shiriwa ne shi alkur'ani bayan babu kwakwato akan kasance shi daga Allah sannan kuma littafi ne na shiryewa dokokin da ke cikin shi da ka'idodin da ke cikin shi idan aka bi su ana samun daidaita sai kowa ya samu matsayin shi sai kowa ya samu darajar shi shi yasa wata aya ta alkur'ani Allah yake karantar da mu da za a ce mutane za su tsaye da abin da ke hannunsu na hukunce-hukuncen da Allah ya sauka cikin attura da linjila da abin da ke cikin alkur'ani da Allah ya bai kowa darajar shi namiji ya samu darajar shi a gurin mata mata ta samu matsayinta a gurin miji ɗa ya samu haƙoƙin shi da matsayin shi a gurin uwaye uwa ya samu haƙoƙin sa a gurin ƴaƴansu shugabanni samu haƙoƙin su a gurin mabiyansu su mabiya su ba su samu haƙoƙi a gurin shugabanni amma zan kadi ba kowa tsinewa kowa yake shugaba yana ta bakin kokarin talakawa suna zage shi suna la'anta shi shi kun mai zagin nashi in ka bai shugabanci ya fi shi siya wallahi ya fi shi siya mutum za a gani fa ya je ya ɗauro ciyawa da kai zai zo birni ya saida amma sai ya yi wa ciyawar wata dabara yanzu zai cuci ɗan birni wannan in ka bashi ministry ya kake tsammani akan dukiyar mutane itace zai ɗaura ya lauta a jaki idan ka zo ka itacen aka yi ciniki in ka bada ba aka samke ita in ka zo zaka ce wa kwashe min ice na kuma shine da kan jakin ne wata dabara ce aka yi da ita zai yawa da an samke shi kuma dan kada to wannan idan ka dauki wani guri inda harka ka bashi da yaje a gurin kofar da ta ya kike tsammani talaka ma yana so cuci wanda yake mai mai karfi balle mai karfi na so toshe haƙi na kasar din rishin bin alqur'ani ne da kowa zai bi tsarin Qur'ani ya ji tsoron Allah ubangiji ta'ala zai sauka mu la'akalu min fawqikum Allah shi zan ciyar da ku abincin da kuke bukata ta saman ku wa min tata arjulukum da kuma karkashin kasan ku albarka sai ta yi yawa amma yanzu sai aka wayi gari mun saki Qur'ani albarka ta yi karamci idan kana bukatar Allah hore mun miliyan ɗaya kana samun miliyan ɗin sai ya karasa yadda zaka yi da ita babu albarka sai a ƙara maka bukatar miliyan uku kuma biliyan ɗayan ta ƙari yanzu kuma biyu kake nema wanda a da za ka samu mutum talaka talaka ne ba amma yana da kuɗi ya kai ajiya saboda bai mai zai dishi yanzu ba mai kuɗin ba da bashi ne yake dabara bashin banki barantana talaka talaka na za a gaishe da kuɗi sai ka bai yaro kuɗi ya je yawo ya zo ce ba ba ajiye mu bai san ba abin zai sayar da kuɗin ko ya saya ya gaji ya maido canji yanzu da yaron ka kuɗi ke ga in ya maido maka canji daman tun yana karimi ma ya saba consumption yanzu yara karana wannan abin da ake saya musu kullum mai sunan shi kush a wata da suke ci da an gama maka yaro jariri za ka samu matsalar kush kaɗai ya ishe ka kush wannan abin da ake ɗora matsayin za a kwanta da ana yi tun daga da ya fara consumption ka gani da ya fara ɗan wayo idan yana kuka da kame kame kuɗi sai ka ji ya yi shiru yaman yamma haka ne babban ma kaga zai dame ka bashi kudi wallahi kai magani shi inda yanzu ne duk wanda ka zai matsa ma wallahi bashi kudi ka gama da shi ba yaran bane kare yanzu yaro da zai dame ka dauko kudi ka bashi yanzu zaka ya bar ya bar ma gurin ya je harkar shi sai ya kashe shi ya dawo to manyan ma in sun matsa maka basu kudi ka gani yanzu kai sun ce kai wali ne ko mun tsaye da kake tafkawa kuma saboda mai duniya ce kawai a gaba kuma abin ba albarka kowa yana cikin matsala da za mu dawo mu yi riko da alkurani sai mu samu shiriwa sai mu samu daidai da za mu yi riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya taimake mu da haka Allah ce hudar shi alkurani shiriwa ne amma da muttaqin ga waɗanda suke masu tsoron Allah kenan kishiyar waɗanda ba sa tsoron Allah mai alkurani yake zama musu bata kuma saboda za a karanta musu kuma su ki aiki da shi to kaga anan gudun sai kowa ya auna da kanshi yaya alaƙarka take da abin da ka sanar nassin alƙur'ani ta fuskar aiki shin yana zama maka shiriwa ne ko kuma yana zama maka bata kana aiki da shi zama maka dalili da hujja gare ka ko baka aiki da shi ya zama hujja a kanka ɗayan biyu sai an samu ɗaya ya Allah ka taimaka mana mu yi aiki da alƙur'ani da haka sai Allah madaukakin sarki ya ce kai ka ce su wane ne aka tambaya almuttaqin wayanda suke masu takawa masu tsoron Allah masu biyayya ga Allah sai Allah ya ce me الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ubangiji subhanahu wataala bayan ya gaya mana matsayin alqur'ani yace kuma shiriwa daga masu tsoron Allah sai ya gaya mana siffofin masu tsoron Allah Allah ka samuna daga cikinsu ya ce alladina yi minu na bilghaib su ne wanda suka yi imani da abin da yake gaibu ne imani da gaibu ma ma na imani da gaibu abu ne ba gan shi da idanka ba amma aka zo aka ce maka akwai shi saboda ya zo a cikin nassin alkur'ani kuma ka yarda wata maganin mala'iku amma ya dumi yarda kun mala'iku ku? mun yarda kun mala'iku kana ko wanda ma mun san sunayen su ko? Allah sarki wani bawa Allah shi mala'ikun nan guda hudu ya yarda ya san uku amma ɗaya ce shi bai san shakun bai san sunan shi ba ya sa akwai mala'ika jibril ya sa akwai mika'il ya sa akwai wane na uku israfil ko wane na uku malakul wani ce shi bai san shi kuma bai ma san akwai shi ba idan an yi mutuwa a nan sai ya kawar daga ungo da hukuma can amma ko kasan tuni ya same shi sun gamu ha sun gamu shi bai yarda ba bai yarda ma kawai ya ambaci sunan malakul maut bai yarda ba shi bai san shi bai ce kuma bai masu da sun shi saboda shi tsoron shi yake gashi kuma wani gashi kamar mai hankali amma idan aka yi mutuwa a unguwarsu zai kusan kwana biyar bai zo ba ya kuma wata unguwa amma duk da haka sai da so gari wani irin da mutum lalai ta fero da biyu fa'in na hukuma laƙi Allah ce gaya musu wannan mutuwar da kuke gudunta wannan mala'ikan mutuwar da kuke gudun karku haɗu da shi wala duk inda kuke sai kun haɗu da shi zai sarara ɗoha yaro dan jariri yana cikin mahaifiyar shi dauke rayuwarsa ya kai da ka zo duniya har ka cika ranka babu baka zai kyale ka yana cikin mahaifiyar shi bai hutu ba bai tausayin sai ya makure shi ya zare ra yana shan mama a gurin mahaifiyar shi mahaifiyar tana kallo ba yadda za ta yi sai mala'ika ya zo ya cire ra ina ga uban wanda shi ya buga can ya buga can ya yi wancan ya yi wancan zai barka ne duk inda ka yi gudun mutuwa wallahi ta za ku haɗu shi yasa ma ba wanda ya san inda zai mutu in Allah ya kaddara maka mutuwa a wata kasa sai Allah ya kawo wani dalilin da zaka so zuwa gurin ka rike himma kawai ka in ba can ka je ba ina har ka rika mulki ga ka a jirgi wallahi sai ka je sun sai kwatsi kawai sai dai aka gawa a cikin kwando ko kuma a ce a ta haka ya sutura yanzu kana zaune nan kawai idan Allah ya kaddara zaka tsallaka can a can ku za ku haɗu shi kawai kana zaka ji wata bukata ta kama ka sai a ce aiwa da yana tashi nan gurin kawai ya faɗi ba wa sai mota ta kade ka ba wallahi ba sai mota ta kade ka ba yau a cikin sallah ma ɗaukar ran hage ko baka taɓa gani ba nawa suka mutu suna cikin sallah nawa suka mutu suna karatun alkur'ani nawa suna hutuba akan mumbari limami na hutuba akan mumbari duk sanin liman kawai sai mala'ika ya cire ran to da Allah mala'ikan da bai ɗaya kafa ga wa'inda ba kai kana cikin sabon Allah idan lokacin yayi zai rangwanta maka ne likullu ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'atan wa la yastaqdimun kowane mutum akwai lokacin shi akwai kwanaki da awoyi da mintuna da segon lokacin nayi Allah ce la yastakiruna sa'atan imtawar ido ba za mu jinkirta maka ba sai dai in lokacin kuma bai yi ba wallahi ba za mu gauga kashe ka ba duk abin da zai ba zaka dace amma shi ya fita gaba ɗaya sun mutu sai mutum ɗaya wannan ɗaya lokacin bai yi ba Allah ka samu cika da imani don haka yana daga cikin siffar tsoron Allah wanda alkur'ani yake shiryar da masu shi imani da gaibu ka yarda da cewa akwai gaibu daga cikin gaibu akwai mala'ika ka yarda akwai mala'ikun Allah ka yarda akwai littafan da Allah ya saukar ka yarda akwai manzannin da Allah ya aiko annabi ma an ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasu alayka wasu mun ga maka suwa da suwa ne wasu kuma kai ma mu ga maka suwa kanka je wani malamin tubbe baka wurdi adadin manzanni dubu dari da dubu kaza da ya ce maka adadin manzanni ƙarya ne wa ya ga mishi adadin manzanni annabi ma an ce an ga musu wasu ba ga mishi a gani da abin da ka zana a yi dubu gaza an samu matsala adadi da ya wuce ɗari to an kama wata hanya kuma allah shirya da mu to yana daga cikin imani da gaibu ka imani da mala'iku ka imani da akwai me ake cewa akwai annaba da allah ya aiko da kuma littattafai na shari'a kuma ka yi imani akwai wuta akwai aljanna ita mutuwa kan wannan ko kare da ko karkar da ai ai kasan dole akwai ta wallahi tunda da ka taso kasan mutane da yawa yanzu babu su itsai kai mai saurare na ka iya tunawa adadin mutanen da ka sani wanda zuba sa doron kasa nawa ne zaka iya lissafawa wallahi ba zaka iya ba da ka fara gajiya zaka yi kabari kaji abin kaman zai zo kanka kuma wallahi sai ya zo ko ka lissafa ko ka lissafa wata ran kana ciki kai duk wanda kaga na tafiya a bayan kasa wallahi kowaye fasinja ne na lahira da zaka ce mai marigayi ba kamata ba wallahi duk wanda gina tafiya a doron kasa fasinja ne fasinja ne sai dai yau za a yi ina za a yi yaya za a yi shi mai sani ba balle kai amma kuna gaisa wa salamu alaikum marigayi to baka bata ba marigayi ne dan kwa komai nisan jifa wallahi kasa zashi kasa zashi ko ka yarda ita mutuwa wannan kai iman da ta karka yi ma ohanka wallahi kai dai ka san akwai ta tunda ta rabo kila ta dauke babanka ko mahaifiyarka ko abokinka ko makwabcinka ko waninka masoyinka da makiyinka ba wanda bata dauka ba ya zai ta barka wallahi ba ta bari yanda bata bar makiyinka ba saboda kuna kiyayya kuma bata bar masoyinka ba duk sanda kake mishi wallahi kai ba za ta barka ba law kana hadhihi dunya tadubu li wahidin lakana muhammadin sallallahu alaihi wasallam hayyan wa baqiya da za a ce duniya za ta iya wanzar da wani mutum kwana ɗaya ta kyale shi saboda kasancewar shi mutumin kirki da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan raye shi kanshi a duniya shekara 63 yayi kacale bar duniya to kai yanzu kai 65 ko 70 ai ka san kana cikin bonus ko da ka taso din nan fa kana jin kafi ko ina sai ke tsalle ka fada ka yi gudu ba abin da zai dame ka yanzu in ka zo guri masa ka za a cewa zo nan gurin ana gwada maka yadda in ka zama za ka jingino ai ka sa akwai matsala ko? akwai matsala ma yanzu a da idan ka bura sai ka dira ka ƙara dirawa yanzu bura ma ba za ka balle dirawar ba ai ka sa akwai matsala ko ba ce ba akwai mutuwa ba ai ka sa akwai matsala wannan kare ya ishe ka shiga cikin tetayinka ka rika ban kwana da duniya ka rika neman guzurin da za ka je gaban Allah da shi wala irta alfan sun ma'alafai bada fala bidda min yomin tasira ila kamar da za ka shekara dubu sai a kara maka dubu biyu dubu nawa kenan dubu uku ko ba makawa a wata rana akwai wani wunin da za ka mare ta cikin kabari tabbas akwai wani daren da za ka bakonci kabari babban tashin hankalin ranar barinka duniya harkon shigar ka kabari koma zuwa ga Allah baka san wani kanka wani hali zaka samu kanka ba wannan shine matsalar kun ba wanda yake tabbacin dai wannan duniya ce tana da irin wasu talallabiya da wani sassarki yadda in ba Allah ya ma gamdakatar ba wallahi akwai matsala ba wanda ya sai daga yatsa ce shi ya tsira wallahi sai na Umar yace yanda yake jin daddar a zuciyar shi gaba da sha'anin Allah da sha'arin mutuwa da lahira ji yake kaman yanzu za a waye gari ranar tashin alkiyama Allah da kanshi ya ce kowa ya shiga aljanna in banda mutum daya ya ce sai nake ji a raina an yako wannan dayan da aka ce banda shi ba umar bane sai da abubakar Allah ya kara masa yarda waye abubakar siddiq sahibul rasul sallallahu alaihi wasallam wanda inda zaka yi kokkontan kasancewar sahabi ka kafurta duk wani sahabi in kace kana kokkwanto ira da sauki sauki da ka ce kana kokkwanton kasancewar abubakar sahabin manzon Allah ne ka zama kafiri tunda nassin alqur'ani ya tabbatar da shi sahabin sa ne izahuma fil gari idh yaqulu sahibihi wa ya sahibi abubakar la tahzan inna Allah ma'ana amma sai ga sayyida abubakar yake cewa idan aka tashi ranar tashin alkiyama idan kafarsa guda ta shiga aljanna in ba ya dade ta shiga ba duk gidaji kamar a ce dawo abubakar akwai sauran bayani haka yake ji a cikin zuciyar shi na ɗan amma kai hankalinka kwance kana cin karanka ba babbakiya kuma kana kusantar kabari amma hankalinka kwance usman bin affan zunurai wanda an ba shi albishirin aljanna lokuta daban-daban ba ɗaya ba ya daga cikin al'ashira albashirin da biljanna kuma ya daga cikin wanda guri daban-daban manzan Allah ya ba shi bishara da aljanna yaƙi za a je ana neman gudunmuwa sai na usman ya bada ya ce ya ba da raƙumi dubu da abincin raƙuman da abincin ma'ayar da takobi da wane ne ya ƙara doki kaza kai sai da manzo Allah sai ce ya Usman shahuruminka daga yau duk abin da zaka aikata ka aikata ba abin da zuciyarka da kai aljanna da ka shiga ga wata rijiya mai ruwa mai daɗi da sai da mazala ya ce duk wanda ya sayi wannan rijiyar ya sadaukantar da ruwan daga musulmi aljanna ta ce sai da usman ya je ya saye ta ga ran da manzo Allah ya je gindin wata rijiya yana yana zaune wani sahabi ya ce shi zai zo yayi tsaro a kofa duk wanda ya zo jima kaɗan ga ababakar ya ce tsayan gaya manzan Allah ya ce ya tsula ga abubakar ya ce ce ya shigo ka ce albishirin shi aljanna aka jima umar ya zo ya ce tsayan gaya manzan Allah ya ce umar ne ya zo ce ka ce ya shigo ka mishi albishirin da aljanna da aka jima shi ma ga sai usman ya ce usman ne ya zo ya ce ka ce ya shigo ka ce albishirin shi aljanna guri daban-daban sai na usman ba shi albishirin aljanna amma sai ga shi ya zo ya sa kabari gaba yana kuka samari sai ga suke ce ka dattijan nan kuma komi ya faru ya sa gabari gaba sai kuka ki sai in ba usman ba ka karanta alkur'ani ka haddace ka yi ta karanta ayoyin qur'ani ba ka kana kuka ba to gabari kuma yana kuka wanda ya mutu ya ai ka san matasa gari sukan an mutu shikenan abokin shi ya mutu amma shi ya zo ya sa rawar disco yana rawa yana shan shisha hankalin shi kwance gani yake wancan ma kawai kai ya tahi ne kawai wallahi kai ma zaka zo sai da usman yana kuka ka ce ma da kika ya usman ya ce abin da yake kallo wannan kabarin wannan kabarin manzan Allah ya ce shi ne a wani manazin shi ne farkon masauki abin da mutum ya tara a cikin shi in na alkhairi ne abin da zai biyo baya na alkhairi ya fi wannan idan na shari ne abin da zai biyo baya na shari ya fi wannan ya ce ga mutane cikin kabari kwakwance bai san halin da suke ciki bai iya ganewa da haka yake tuna to shi da ya shigo na shi kowane hali yake ciki shi wanda da aka bai albashirin aljanna haka yake ɗanɗan ya kai da ni ɗan wana wani irin kwancin hankali ka samu a wannan rayuwar ta duniya mai daura wanda duk inda ka waiwaya banna ce da saban Allah kar ka saba ma Allah ma wani sai ya saba ma Allah kana jin daɗi kai dariya ka shiga bala'i duk inda ka waiwaya irin abubuwan da ke bada nutsuwa a da ga musulmi yanzu shi ke tada musulmi hankali ko ba gane ba a da in ka dace Allahu akbar kawai sai ka ji daɗi ko an ce la ilaha illallah saka jiradi yanzu kawai tsakar mutane in ka zo ka ce Allahu akbar in baka yi hankali ba da yawa za su gudu saboda yadda aka juyar da sha'anin musulunci makirce makirce makiya addini abin da ke nutsar da mutane yanzu shi ke firkita su to idan baka yi hankali a yanzu ya zaka je wa Allah a cikin irin wannan rayuwar ta Allah zai sa mu cika da imani saboda haka alhamdulillah da Allah ya ba mu baiwa ta musulunci da kyauta ta alkur'anin da in ana karantawa hudan shiryuwa ne ga waɗanda suke tsoron Allah allazi ne mai nuna bilgaibi wanda suka yi imani da abin da yake gaibu ne akwai wuta suka yarda suka tsoraci Allah saboda wannan azabar ta wuta fattakun narar lati wa kuda hannasu wal hijara suka bar duk abin da ransu yake so saboda kai ya kai su wuta suka aikata abin da ransu baya so saboda Allah ya ce in an yi shi ana samun kariya daga wuta suka yi da aljanna suka yi sadaka suka yi kyauta suka yi zumunta suka tabbatar da imaninsu da tauhidi su kawai don samu aljanna ba su ganta ba ya ɗauki abin da yake so ya bada saboda ya je an ce lantana lulubirra hatta ta duk umar ta hibbun ba ka samun aljanna sai ka bada abin da kake so ka cire abin da kake so ka bada saboda ita saboda imani Allah karawa sahabban manzon Allah yarda wani sahabi fa ana yaki kawai kallon gumurzu ya yi ya gane can an fara da kira fito sai ya ce ya rasulallah da yan dabinansa a hannu zai ce wai idan na shiga nan gurin aka fafata da ni ina nake in na mutu ina zani maza rasulallah ya sanar shi mashi aljanna ya sa da bino a bakin shi sai ce bak bak tabdi tabdi kawai sai cire dabino daga bakinsa ya watsar sai ya shiga yaki kuma ya shahada ta bazan an tambaye shi me yasa ma ka faɗo wannan tabdi tabdi kin ne yace ai gani nake in tsaya in cinye da binan ma ai director ga aljanna ana tsaya ana baya baya to kai kuma dan abu kadan gashi za a ce kai a baka aljanna amma sai gaga amma can na jahannama fa gaba gaba hanci sama ko aka ya Allah ka rabotar da mu to alladina yu'minuna bil ghaib wanda suke imani da abin da yake gaibu ne suka ji tsoron ubangijinsu suka yarda akwai mutuwa akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta akwai siradi akwai wani irin wuni na musamman da a wani gurin Allah ya ce kada miqdaruhu 50 alfasana gurgudan tsawon shekara 50 ne a wani gurin Allah ya ce kada miqdaruhu alfasana gurgudan tsawon shekara 1000 ne wani yazo ce ya sahabin manzon Allah Abdullahi da Abbas kai ne masanin tafsirin alqur'ani ranar tashin alkiyama a wani gurin an ce wuni 50 shekara 50 wani gurin an ce 1000 ya ce duka dai rana ce daga cikin ranakun tashin alkiyama wanda Allah maɗaukacin sarki ya ambace su da wannan a can gudun ya ce shekara dubu can ya ce dubu hamsin saboda haka yaya gudun yake wanne ne Allah kaɗai ya sani ba dole ba ne sai na tsaya da maka bayani saboda kowa akwai gwargwadon yadda zai fuskanci gudun ai wani ma zai rika tambaya wai yaushe ne za a yi sabi ina sanada ta ai an gama saboda shi na daga cikin masu ga'azina ba tare da isami ba Allah samu daga cikin wani ba manzo Allah ya bayani ba uka shi ya tashi ce ya rasu da roki Allah ya sada a cikin su ya kace ai kai da ban kana daga ciki kawai ya zama shi zai shiga azan shi hisabu ma bai ba su lokacin da zai ba za a masa ba daga cikin su akwai sayyidina Abubakar manzo Allah na tattaura da Aisha ya ce ko kin san wanda za a bai wa littafi a hannun damar farko ta ce Allah da manzo suka tune ce fa innahu Umar shine sayyidina Umar da kasan ɗabi'ar mata umar kinnan baban kishiyarta ne ita kuma ta san ana ambatan babanta akan ayyukan alheri kuma ta ji babban rabo samun littafi a hannun dama an ce umar ne ya ta yi tunda Allah ce fa ma man uta kitabu bai mini fa saba ya hasabu hisaban yasira duk wanda aka mai littafi a hannun dama ai za a mai hisabi mai sauki ta ce fa aina abi ya rasu to babana kuma yana ina ta ce ai babanki a wannan ranar baki ji Allah ya ce wanda aka bai littafi a hannun dama za a mai hisabi mai sauki wata ce haka Allah ya ce yace ai babanki ba wani hisabin da Allah zai mai Allah yana kunya bincika aikin shi Allah sai abu ka kunya ma Allah yake bincika aikin shi yan san furansan ne kawai aljanna yace ai ko Umar kin ya samu wannan darajar ne akan kokowa da tsere da yake wajen aikin alheri da babanki shi ba anan ne ya samu wannan darajar wa ma ga dan shi'a na zagin sai na Abubakar wanda hatta manzon Allah sallallahu alaihi ranar da zai bar duniya yana cikin tsananin rashin lafiya sai da yasa aka kasha kaɗawa shi akan mumbari ya zauna a masallaci kowa ya zo ya tsit saboda masallacin manzon Allah lokacin kowa yana sara kofar shi yan arewacin masallaci yana sara kofar su suka shigowa da can kai ma gidanka in yamma yake saka dibo ta kowar ta kusa sai ka sara kofa karka shigowa wani kuma ta gudu manzon Allah ya zauna kan bari ya ce duk cikin ku ba wani wanda ya muni alheri illa rabiya shi idan ka manzan Allah su to ya masu goma in dai alheri ne ya ce amma sai mutum ɗaya wanda shi ne kadai Allah zai ibe shi ne abubakar ya ce inda yana da abin da zan saka wa abubakar yau da na saka mashi ban da ya ce amma duk wanda ya sara koha ba ta asali ba ya liƙe ta illa ba ba abubakar sai da koda abubakar ya sara ita kaɗai za a mai don Allah ba girma ba shi ba ba bayyana matsayin shi ba Allah ya ƙara musu yadda tashabbahu illa takunu mislaihim fa inna tashabbaha bil kirami fala wayannan sun bai musulunci kariya ne sun bai manzon Allah gudunmuwa ta karshen karshe ne Allah dauka darajar su wanda har yanzu addinin na nan sunnar manzon Allah na nan kai wani irin kokari kai akan ta masallacin ungo kuma gashi ya cika da shara baka iya sharewa wallahi wani tafin da yake zauwa yayin sallah a masallaci kuma gashi mai kuɗi da za a dauki tafin akai a sa a cikin farin sai ce an walakanta shi amma ba zai iya sai waya kawo jira yake sai daga wata ƙasa wasu su su kawo da an ce Allah ba ma addinin birnin sai ya ce amin bai shara masallaci bai sayan turare a sa a masallaci bai kira sallah bai shi kenan sai in ya ga wani baka jera suka kai wallahi wannan akwai matsala to kai wata irin gudunmuwa ka bada wayannan sun bai musulunci gudunmuwa ne saboda imaninsu da abin da yake gaibu ne Allah ya faɗa kuma sun yarda sun gaskanta alladhina yu'minuna bil ghaib imaninsu da gaibu ya sa wai kimunan salata suke tsaye da sallah da haƙoƙinta ingantacciyar sallar da manzan Allah ya karanta su da daga cikin imani da gaibu mai tsaye da sallah duk mutumin da bai tsaye da sallah bai yi imani da gaibu ba bai daga cikin almuntakun almuntakun ladina yunar da gaibi sai Allah ce wai kimunan sallah bayan imani da gaibu ya daga cikin bayan wato tsaye ya ke ta imani da gaibu shine tsaye da sallah da daga cikin alamar tsoron Allah amma duk mutumin da ga sallah bata dame shi ba idan akwai wani reniyo bai da dama idan akwai harka bai da dama in wani aiki ya dame shi bai da dama to wannan akwai matsala fa wallahi akwai matsala duk mutumin da yake yayi imani da gaibu yana daga cikin masu tsoron Allah to wallahi sallah ta zama to mai muhimmanci in an bar shi mujaki ma haka jikin shi ya mutu kasala ta kama shi rashi na baci saboda jami'a wuce shi amma wallahi wani in ya ji kiran sallah ma gaban shi wa gaban to a lokaci yayi kiran sallah ba sai gaba shi ba duk harkar duniya nan ba tana bashi hankali ba kiran sallah sai hankali shi tashi saboda kawai dan lokacin da zai bada aje ya sallah matsala ne la hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel wallahi mu sai da sallah wa innaha la kabiratun illa ala khashin sallah bace mai girma ga masu tsoron Allah yasa Allah ce wa qimuna salat suna tsaye da sallah tsaye da sallah shine sanin hukunce hukuncen sallah yaya ake tsarki yaya ake awalla idan an tashi sallah mi ake farawa da shi bayan kabbara mi ake karantawa ka iya karatun fatiha eh mi ake bukata a karo ka iya karatun sura eh yaya ake ruku mi ake karanta cikin ruku yaya ake mekewa ya zama to gurgurdan hali kana yin sallah ne akan ilimi amma za ka samu wani mutum arwallon ma shi kawai da ya taso ga rayu yake in ya fara shawa kanshi kai kace wanzami ne zai bayata a nan garin ba aka yi wani mutum ya zo shi bakin masallaci wani ya yi arwallon da buta shi da ɗan ruwa kaɗan sai ya ba shi ya shiga banɗaki to sai yake jiran shi tun da ya gaba kone ya fito sai ya karo mai ruwan yarwallon ko ya shiga ya tsarki da ruwan ɗan kaɗan da ya fito sai ce kawo butan karo ma kai arwallon ya ce a'a ai da arwallata kawai tsarki ne ne kawai ya fara masallaci wai da alwallashi kawai yin shiga da yayi tsarki kawai yawa da masallaci to da Allah wani ya zaka ce da shi ya zaka ce da shi kuma a ganin shi mutum ne mai hankali mai wayo mai dubara da shi zaka da ana garramar addini gila eh ya nuna ma kai bai hudu ne shi ne musulmin kirki sallama bai san sai da alwallah ake yi ba na daga cikin tsaye da sallah ka san menene za ka yi ka yi sallah ta yi me zai iya bata maka sallah ka wani irin ruwa kamata a yi tsarki da shi ta koyi sallah irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytu muni usalli kamar da manzan Allah ya ce ya daga alamar imani ya daga alamar tsoron Allah wa yaqimuna salat sanan wa yutuna zakata kuma suna ba da zakata da haka da yawa yau mu ana ganin zakka sai su alhaji wani wani yana da kudi a cikin kwant shekara kaza amma ba zai iya hudu zakka wasu ba da gani yake shi ai ba dan kasuwa bane ba alhaji bane shi ai shi ba noma yayi ba ya tara kudi yana nan yana ganin zakka ba dole bace wani kuma zai hudu zakar amma yanda ya ga dama ya canza yan ɗari ɗari sabbi da jika jika sabbi da yan jika biyar biyar jika biyar biyar kin ya aika gidan makwabta yan jika-jika ya tara guragu da makahi wani ba da aka yi a garin nan da bulala suha wani kuturu ya zo ya daga mai bulala zai buge shi ya ce jiya an baka ya ce a'a ba a bani ba ya ce ka rantsi da ƙura'ani ya ce na rantsi ya ce daman ka rantsi ka kusance kuma yanzu kara maku jiwa wai mai ba da zakari yake tiyatar da masu karɓarta ta gani wa zakaci ake bada ga yadda allah ya ce a yi zakka cikin ƙura'ani ga yadda addinin musulunci ya ce wani kuma sai samu dan kabri sai ya kai gidan abokin shi alhaji wani alhaji wani abin hajjiya zakati saboda shi ma an yahudo ya kai can a dan yi masanya a gani wallahi da masu kuɗi suna fitar da zakka da ba za a kasa masu zama kashe wanda ba tunda akwai mutum ɗaya da zai iya hudu zakka da za ta iya kai miliyan goma a miliyan goma na in ya samu cikin dangin shi mutum biyar ya raba musu miliyan biyu tabbas kafin shekara an ba sa sai ya cikin su wacce ba na hudawa kai wani dan miliyan goma mene ce a cikin zakai shi kwambiyan da miliyar gare shi amma sai ya zo kawai ya rayu ya zama mushe ya mutu a yi tara gado daman ɗiyan suna murna giwa ta fara musha nama mata kowace tana ta gida na guri kaza bila ta guri kaza kai kana can cikin kabari ana da kakka wallahi baka san iya abin da ake holewa a bayan duniya dukiyar gaba kana shan duka Allah ya sauke to wallahi mu rika hudda zakka inda Allah ya ba mu dukiya ta kai da sabi a rika hudda zakka duk wanda baya hudda zakka fa wallahi bane ya ci masa nassin alqur'ani Allah ce za a mai lalas a cikin alqur'ani a cikin wutar jahannama fatukuwa biha jibahu wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum a ce wannan abin da ka bude kwanta ne ka tara da kanka ka dandana abin da ka ajiye a cikin kwanta tsara karka ce wai kai ba kasuwa kai ba kai ma agacin gwamnati ne ko kai ba alhaji bane ko kai ba manomi bane a in dai kuɗi ya kai nisabi wajibi ne ka fitar da zakka a matsayin ka ne mai imani da Allah ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci wanda ya kai a yaƙe ka kamar yadda za a yaƙi arne saboda ita wadda zakaɗa maza Allah ya rasu waɗansu suka ɗimance suka ce ai su zakata wa annabi da ake ka ba sa ƙara ba da zaka sai na abubakar ya ce a fito aka ce idan za a je ya ce a je a yaƙi suwa za a yaƙa ‘yan gari kaza aka ce musulmi ne wa ya ce a yanzu sun ce ba sa ba da zaka wajibi ne a yaƙe su sai na umar yanzu ya rasu suna kalmar shahadar sai na abubakar suna kalmar shahada yanzu umar shi ma lokacin da bai gano fikihun ba ya ce diyar da sai na abubakar yake da sanyin rai ina kalubalanta sai na ji ya mini irin wani kallon wallahi in ba don kai ban da na cire ma kai ya ce jin abubakar ya faɗa ka sai na ce to akwai wani sirrin da allah ya gane da abubakar don yi ba gane ba shi ma sai ya jayo da mara ya ce da za a ce zamanin annabi na da rai mutane suna kara rakumi da akala an san akala ko wata igiya da ake ɗora a rakumi mutum sai kara rakumi ba akala zan yaƙe saboda akalar idan mutum na kara rakumi da baibai yanzu sai ka ba da baibai zan yaƙe saboda wannan to amma yanzu ka an ga dama ka ba da in baka ga dama ba oho sai ka yi ba da zaka saboda gwamnatin ku ce kana ci ba kare ba baka sai wata gwamnati ta hau sai a zo a ɗora maka patent linkin ba linkin ko ka biya ko kuma ka fito daga wancan fatin ka ko ba wancan kayana samun sauki an yi haka ko to amma shi a wajen Allah ba sauki kuma yana nan yana jiran kai ita gwamnati in ta matsa maka ba ka biyan patent in ka ce kai ma ka bi kai biki ka tara mutane aka yi sabi kace da ba gane ba sai a ce wani ya zama namu sai a gaggara da miliyan 100 ce zaka zuba zuba biyar je ka mu kaza a guri kaza shi kenan to shi Allah ba haka bane in baka bada baka bada wallahi yana jiran ka dakara daga cikin alamar tsoron Allah bayan sallah wayutuna zaka shine bada zaka sai Allah ya ce wa bil akhirati hum abinda Allah madaukakin sarki ya azata su da shi suke ciyarwa da haka ashe a nan gurin ciyar da abinda Allah ya hore maka zakka ta shigo sannan kuma saraka ta shigo kyauta ta shigo ciyar da barayu ya shigo ciyar da matan da mazajensu sun mutu ba su da aure shi ma yana ciki talakawa makwabta danginka na ƙauye duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ka hango kai kana da abin da ba shi da shi to abin da Allah ya alta ka da shi ka ɗauka ka ba shi yana daga cikin alamar sauran Allah haka wajibi ne ‘yan uwa mu siffatu da wannan siffa mu kasance masu imani da gaibu mu rika tsaye da sallah mu rika ba da saraka da kyauta da zaka saboda waɗannan suna daga cikin alamar tsoron ubangiji subhanahu wataala wanda suke da wannan siffa su ne alkur'ani ke shiryewa Allah ka shirye da mu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka farta mana subhanakallah bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh